بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه كبري da muka faɗa yau yammaci ne na ranar juma'a 25 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1441 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine darasi na biyu a cikin kitabun zuhudi wanda aliyu ibn al-husayn rahimahullahu ta'ala ya rubuta satin da ya gabata mun tsaya ƙarshen harful hamza yanzu za mu tashi harful ba'i harafi wanda baitocinsa na karewa da ba'u yuhawwalu an qaribin min qusuri mushayyadatin ila ma'uwadhi'abi wa yukhraju an majalisihi wa kinnin muzakhrafatin ila bayti turabi ويسلم فيه مهجورا وحيدا هنالك في النعيم او العقاب بعيد رجوع من دفنوه عنه احاط به شحوب الاقتراب وهول الحشر اعظم كل امر إذا الشهداء توقف للخطاب ترى الأعضاء تنطق بالمعاصي إذا دعي ابن آدم للحساب وألفى كل صالحة أتاها مضاعفة الثواب على الثواب ومعصية وآثاما وجرما وسيئة جناها في الكتاب لقد آن التزود إن عقلنا لكي نرجو به حسن المآب ودرس العلم والفتوى بحق وأخذ الحظ من باقي الشباب حرف التاء فعقبى كل شيء نحن فيه من الدنيا كنبت يبسات وما خبأته أيد في الكنوز من الجمع الكثيف إلى الشتات وما حزنه من حل وحرم حساب أو عذاب في الذوات ونترك كل تابوت وتخت ونترك كل تابوت وتخت baitin akwai matsala gare shi wa natruku kulla tabutin wa tuhtin yuwazza'u fil banina wa fil banati wa fi man lam nu'ahhilhu bi falsin ولا بدريهم قبل الفوات ولا بلقيمة في يوم صغب وقيمة حبة قبل الممات وتنسانا الأحبة بعد عشر من الأيام لن تر نائحاتي من النسيان إلا للهبات وقصرن عظاما باليات كأنا لم نعاشرهم بود ولا بقرابة من والداتي نسوه كأنهم لم يعرفوه ولم يك فيهم خل مواتي تمالي حرف الباء wannan harafi ana kiransa harful ba kowane baiti yana karewa da babu ya ce yuhawwalu can ba ya karanto mana akan irin yadda allah ya daidaita mutuwa tsakanin mutane da kuma irin duk yadda dai mutum ya yi tsawon rai ko ya tara abin duniya babu makawa sai ya bar wa'annan abubuwa da ƙarshe yana ji yana gani mutuwa ta zo ta raba shi da wa'annan abubuwa yanzu za ka ƙaddara ya mutu to yanzu daga mutuwa sai ina shine zai baka labari ya ce yi hawwalu nan take za a juyar da shi an ƙaribin cikin lokaci makusanci min kusurin daga manya-manyan benaye mushayyadatin masu tsawo ila ma'awar zai'abi sai a raba shi da waɗannan benaye a kai shi wurin da kyarkeci suke kuka shi ne ma'awar zai'abi daji kenan yana cikin bene hawa biyar hawa goma hawa ashirin amma yana mutuwa ba za a bar shi ciki ba inda kyarkeci da sauran namun daji suke kuka shine ma'awa awa zaibu shine kyarkeci ya yi harguwa an fahimta ko? to kaga tun da an samu matsala yanzu sai ya koma inda dabbobin daji ke wasa can yake kwanciya a raba shi da benaye mushayyada masu tsawo ga ac ga duk wani nau'in kayan jin daɗi wa yi sai a fitar da shi an majalisihi daga mazauninsa majalisinsa wa kinnin a fitar da shi daga ɗakinsa na alfarma san galibi irin mutum in ya ƙasaita sai kaga ya wani ɗaki a gida nashi da kanshi shine kinnu li'annahu yakinnu fihi saboda yana shiga can ya ɓoye in bai son kowa ya gan shi can yake aje dukiyarsa can yake aje wani asiri na shi can yake aje duk wasu abubuwa masu kyana to irin wannan ɗaki shi ake kira kinnu to za a fitar da shi daga wannan ɗakin ko cike mutu muzakharafatin wanda an ƙawata su da kayan ado kala-kala ina an kai da shi Allah ya ce ila baiti turabi sai a kai shi zuwa ga gidan ƙasa kenan wa yuslam sai a miƙa shi fihi a cikin gidan ƙasan mahajuran yana abin ƙauracewa diya ne da mata ne da ƴan uwa ne da uwaye ne babu ma mai son zama da shi ko ka taɓa ganin wanda uba ne ya mutu ya ce shi bai yadda ba sai an sa su tare cikin kabari eh shi kadai wahidan shi kadai zarni wa man khalaqatu wahida to hunalika tofa a can wannan wurin fin na'imi ba an sa shi rami ba to ko dai ya zamo cikin ni'ima wal iqabi ko ya zamo cikin azaba in ya aikin kwarai alhamdulillah za a bude masa ni'imomi na aljanna suna kai masa in ya yi mugun aiki kuma za a bude mai azabar jahannama bu'ai da ruju'i bayan dawowar man dafa nuhu waɗanda suka turbuɗe shi anhu suka bar shi an turbuɗe mutum ba ana dawowa ba to wai bayan dawowarsu bu'ai da lokaci ƙanƙane a haɓa bihi shuhubun ligtirabi tashin hankalin bakunta gaba ɗaya zai kewaye shi shuhu an gane? eh musibu na bakunta to a haɗa bihi za su zagaye shi gaba ɗaya saboda mi bai taɓa zama cikin irin wannan rayuwa ba wata rayuwa ce wadda bai taɓa zama cikinta ba aka sa shi asalin shahub akan ce shahubar rajulu a lokacin da iza hazula lokacin da mutum ya rami launi ne ya canza ya koma wata kala ba kyan gani to ana amfani da wannan kalma yana da ma'anoni dai a larabci sun kai kusan kala goma sha shida amma abin da yake nufi a nan musibu da tashin hankali na bakonta al shine bakonta wa haulul hashiri mala ya ce har yanzu bai shiga tashin hankali ba domin tashin hankalin kiyama a azama kulle amrin ya fi kowane al'amari girma duk abin da zai gani cikin kabarin nan bai kai na tashin kiyama ba me yasa iza shuhada lokacin da masu ba da shaida tu kafa an ka tsayar da su lil khitabi don magana don su ba da shaida abin da su ne mala'iku ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid to ranar tashin kiyama za a tsayar da su su ba da shaida akan abin da ka aikata taral a'da mala yace a wannan lokaci ne zaka ga gabobin jiki tantiqu bil ma'asi suna furta zunubin da mai su yayi da su duk zunubin da kai ga hannu sai hannu ya faɗa duk zunubin da kai da kafa sai ta faɗa duk zunubin da kai da baki an ce za a riƙe halshen sai labban su yi magana shi halshe ba zai ce komai ba amma labba za su ba da shaida shi ne faɗin Allah ta'ala a suratu yasin al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubu Allah ya ce yau za mu yi musu takunkumi ma'ana za mu samu harshe takunkumi wa tukallimuna aydihim sai mu ce hannuwansu su yi magana da mu su ba da labarin abin da an kai da su na sabon Allah wa tashhadu arjuluhum su kuma kawahunsu su bayar da shaida bima kanu yaksubuna akan abin da suna kasance suna aikatawa to shine shine taral a'ba a tantiqu bil ma'asi idza du'iya ibnu adam idan aka kira dan adam lil hisabi dan ayi mai hisabi don ko gaba Allah dan dan adam ya an kyale shi yana iya ƙarya to shi yasa sai Allah ya ce bari mu samu halishin takunkumi su gabbai su ba da shaida wa alfa ga wani musiba ta gaba zai samu ma'ana zai sami kulla salihatin duk wani kyakkyawan aiki a taha da ya aikata ta a rayuwarsa mudha'afata sawabi an ninka ta an tana abin ninkawan lada ala sawabi akan lada kamar faɗa Allah ta'ala man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha to shine duk wani kyakkyawa da kai Allah zai ninka shi to wa ma'asiyatan wa zai samu sabon Allah wa asaman da zunubai wa jurman da ta'addanci wa sayyatan da mugun aiki janaha da ya aikata fil kitabi suna rubuce a littafin shi laqad mala yace tabbas haƙiƙa ana tazawwuda lokacin guzuri yayi don wannan rana lokacin guzuri yayi saboda wannan rana da muka ambata amma in aƙalla in mun hankalta ha me yasa kai na ruju bihi saboda mu yi fata bihi da wannan guzurin husnal ma'abi samun kyakkyawar makoma na biyu banda guzuri wa darsul ilmi da karatun ilimi shi ma lokacin da ya yi kowa ya koma makaranta ya yi karatu wal fatawa bi haƙƙin da yin fatawa da gaskiya ba da ƙarya ba wa akhazul hazzi da kuma rikon rabo min baki shababi tun lokacin kurciya tun lokacin kurciya na da saura to mutum ya riƙe wannan dama wannan rabon da Allah ya bashi kamar yadda ya zo a hadisi manzo Allah ya ce kai amfani da kurciya ka kamin tsufa ya zo don tsufa na nan tafi in ka riga ka tsufa ba ba wani abu da zaka iya tabukawa to sai ci gaba da cewa fa uku ba kulli shay'in ƙarshen dukkan komai na hannu fihi wanda mu muke a cikinsa minad duniya wanda ya shafi duniya to ka nabitin kamar ciyawa ce ya bisatin wadda ta bushe in ciyawa ta bushe tana da wani amfani wa ma khaba'athu aidin duk abinda hannaye sun ka ɓoye fil kunuzi a cikin taskoki na dukiya alkunuz jam'u kanzin wal kanzu shine dukiyar da aka tara aka tara kuma aka ɓoye to duk abinda hannayenmu suka ɓoye a cikin taskoki min aljam'il kasifi na tarawa alkasifi mai yawa ila shatati zuwa mai warwatsewa ne watsewa zai yi ko dai ka canye ya kare tun kana da rai ko kuma in ka mutu a raba magada wa ma huznahu duk abin da muka aikata min hillin na halat wa hirmin ko haram to hisabun akwai wa hisabi ka sani au azabun ko azaba fizzawati akan zatoci ma'ana akan rayukan waɗanda sun ka aikata waɗannan abubuwa din ko halat ko haram to ko azaba ko hisabi ma ba za a kyale ka ba zawat jam'u zat wa zat shine halitta halitta abu wa natruku da ya rubuta wa natruka fataha din ba ta da wani waje wa natruku za mu bar shine asahu bi raf'il kaf wa natruku za mu bar kulla tabutin dukkanin wata akwati wa tuhtin da wasu kaya da muka ɓoye shine tuhut bilha wasu kuma sun ce alkanzu almadafun dukiya wadda aka yi gina cikin ƙasa an ka turbuɗe ita ce tuhutu wasu kuma suka ce a'a kawai dai kaya na alfarma da aka ɓoye yuwazza'u to bayan mun bar duniya za a ɗauko waɗannan akwatin da waɗannan kayan da aka ɓoye sai a rarraba su filbani na ga ɗiya maza filbana ta da ɗiya mata a ce kai gana ka garu ke gana ki garu kai gana ka kai gana ka kai gana shi kenan muke ta riga ta ƙare kai har ma wani lokaci rabin ma bai tsayawa ga ɗiyanka kaɗai wasu lokuta ma yana iya shiga ga makwabta wasu lokuta ga abokai shi yasa ya ce wa fi mallam nu'ahilhu wani lokaci ma akan raba dukiyar ga wanda ba ma ganin shi ya cancanta bi falsin da ba shi kyauta ko da su ɗaya ne lokacin da muna da rai amma wai abin ban takaici yau ka mutu yana cikin wanda za a ɗibi dukiyar a bashi kamar mutumin da in ka mutu zai auri matarka misali kaga sadda kana da rai baka san cewa zai auri matarka ba kuma ba ka ma tunaninka ka ɗibi wani abu na dukiya ka ka bashi amma kana mutuwa sai ya auri matarka aka ɗauki gadon nata aka bata sai ya zo ya aure ta kamar da zai faɗa nan gaba kaga wannan dukiyar da an ka bashi ta gadon ka ta dawo hannun mijin to shine wa fi mallam nu'ahhilhu bi falsin haka ana rabawa ga wanda ba ma ganin cancantarsa bi falsin da ba shi kyautar sule ɗaya a lokacin da muke da rai wala bi duraihamin ko kuma da ɗan darhami qabla alfawati kamin mu mutu wala bi luqaimatin kai har da yan loma ba ma gani ya cancanta a bashi yan loma fi yawmi sagbin a cikin yini mai tsanani wahala eh shine yinin da ake cikin yunwa da wahala da sauransu sagab yana ɗaukar yunwa yana ɗaukar wahala wa ƙimati habbatin haka ba ma ganin cancanta shi a ɗauki ko da abin da ya kai ƙima ƙwayar abinci ce a bashi ƙabilal mamati kamin mu mutu amma wai yau yana cikin magadan ya ce watan sanal ahibbatu masoya za su manta da mu ba da ashirin bayan kwana goma min al'ayyami na kwanaki duk yadda kake da mutum da zaran kan mutu to kwana goma ya yi ya manta da kai yanzu in ka ga ya tuna da kai wani dalili ya sa ya tuna da kai amma ya manta da kai kwana goma kawai shi sa duk wanda haka zama da shi ba don Allah ba zaman bai da wani amfani sannan lantara na ihatin mata ma masu kuka suna harguwa wayo mu Allah wayo mu kam ana kwana goma ba a ganin kowace mai harguwa sun yi mi sun wace da an ce mutum ya mutu kaga ɗaya ne sun zo da ke aure wasu wurare da mata ne da uwaye ne da ƙanne ne da yanne ne mata an zaunu an haɗu kuka kawai ake yi amma ana kwana goma kowa ya yi ba ka ganin su duk wannan kukan tsanani ne kwana uku to abinda a haka duniya wani abu ce minan nisiya ne saboda an riga an manta da shi abu guda ka sa a tuna da shi ya ce illa lil hibati sai dai in ya zan mai yawan kyaututtuka shi kan mai yawan kyaututtuka za ka ko ya mutu ko shi abin da yasa ake tunowa da shi saboda da lokacin ba da kyautar ya yi sai a ce oh nawa ne nan wa sirna mun riga mun zamo izaman ƙasusuwa baliyatin rurrugaggi a cikin ƙasa ka an na lam nu'ashirhum bi wuddin wai har sun manta da mu kamar ka ce ba mu yi zamantakewa da su da soyayya ba za a ga mace tana bala'in son ka amma kana mutuwa cikin ƙanƙanin lokaci shikenan yanzu ya wani kuma take tunani kamar ba ka yi zamantakewa da ita ba bi wuddin tare da soyayya wala bi karabatin kamar ba yi zamantakewa da su da yan uwantaka ba ta nasaba min walidatin ta, ta bangaren haihuwa ma'ana mutum ko da uwa guda ta haife ku to ho kana mutuwa dan lokaci kankane ya ya manta da kai kamar ba mahaifiya guda ta haife ku ba shine min walidatin nasuhu mali yace sun manta da shi ka annahum lam ya'rifuhu kamar ka ce ma ba su san shi ba yanzu in kaga son ambace shi wani dalili yasa ambace shi walam yaku fihim kamar bai zamo a cikin su bakhillun aboki muwatin na kwarai za ga kana zamantakewa da mutum yan uwantaka ta gaske duk abin da yake bukata kana goya mai baya ma'ana abokin da duk inda ka ce aina in dai alheri ne bai girgizawa shine khailun muwat in dai alkhairi ne to in kan neme shi zai baka haɗin kai zai goya ma baya ɗan uwa ne na gaske ɗan uwa ne mai amana ɗan uwa ne mai son ka so na tsakani da Allah to amma wai duk da wannan soyayyat duk da wannan haɗin kan da yake baka wannan muwatin da yake tare da kai na haɗin kai da goyon baya kana mutuwa shi kenan ya riga ya gama da kai yanzu wani aboki zai nema kai shi kenan an gama da kai to kun ji magana ce ta cewa wa wa'azan kun ga wa'azi wa inzaran wa zajara a ga duk sun bayyana wa hadidan da baka gargadi a hirgita ka a tsorata ka da wannan duka shimfiɗa yake yi har yanzu bai shiga game da bayanin wasu abubuwa ba to nan za mu tsaya dai sai wani sati mu tashi harfus sa'i abinda muka faɗa zama daidai allah ya sa masa albarka kuskure kuma allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah